ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أن أقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبقوي قوة قوما وتن شوال hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu da arba'in da uku kai ko wanda ya zo daidai da ashirin da takwas ga watan biyar a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu wannan shi ne kasadinmu na arba'in da biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilati sheikh abi abdullah muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullah ta'ala a kashin gaskiya saboda allah da na so ne mu ɗanyi wata ƙwarya-ƙwaryar latta kafin a ce al'umma ta riga ta san mun dawo karatu saboda kada a tsere wasu to amma daga baya sai na ga cewa kawai mu ɗora a cikin karatunmu kawai wanda ya zo ya zo wanda wanda bai zo ba bai zo ba kawai za mu dora shine gaskiyar magana saboda haka muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya dacar da mu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kwana a annaqidu sani annaqidu thani wato abin da ke warware kalmar shahada na biyu wanda malam ya masa take da man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita mutumin da ya sanya tsani tsakaninsa da ubangiji subhanahu wata'ala yad'uhum wanda wannan tsanin su yake kira an gane wa yas'aluhum kuma su yake roƙo su fitar da shi daga matsala da damuwa wa ya tawakkalu alaihim kuma da su yake dogaro idan ya tashi dogara kafara ijma'an malamai suka ce wannan da yake wannan ayyuka din ga wani Allah to wannan ijma'in malamai sun tafi akan cewa ya zama kafiri to mun ɗauko magana har muka zo sakin layi na farko a shafi na hamsin da biyar don haka za mu tashi kan sakin layi na biyu malam ya ce wa ƙala shekul islam ibn taimiyyat al-harrani rahimahullahu ta'ala babban malamin musulunci wanda ake ce masa ɗan taimiyya allah ya masa rahama yake cewa kullu man ghala fi nabiyyin duk mutumin da ya yi guluwi abinda malamai suke ce masa gulu wato ya ƙetare iyaka ya wuce gona da iri cikin mu'amalar wani daga cikin annabawa aw rajulin salihin ko kuma ya wuce gona da iri cikin mu'amalarsa da wani daga cikin salihan bayi wa ja'ala fihi naw'an min al-ilahiyya har ya zama wannan wuce gona da irin tasa ya sanya wa wannan ma'annabin ko wannan mutumin wani nau'i na allantaka akwai abin da ba wanda ke yinsa sai Allah to sai jingina irin wannan abin zuwa ga wani nabi annabi ko wani salihin bawa ina fata kuna fahimta mithlu misali ya ce an ya kula ya sayyidi fulanun unsurni ya shugabawa ne taimake ni ina fata an fahimta domin ba wanda ake neman taimakonsa in ba wa ba in ba Allah ba da Allah ke cewa in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun nemi taimakon Allah to Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da ku akan dugaduganku yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ku ba ku taimaki annabi ba to ya ce na Allah ya riga ne ya taimake shi an gane magana da kyau ko to sai zama mutum yana nau'in yana neman nau'in taimakon da ba wanda ke yin sa saiwa sai Allah sai zama yana neman irin wannan kalar taimakon to wannan malamai sun tafi akan cewa irin wannan mutumin kafiri ne jama'a kun fahimci maganar da kyau ko ya nemi taimako a gurin wani irin kalar taimakon da ba wanda ke yin sa sai Allah to amma akwai irin taimakon da ɗan adam yana iya yi maka shi kuma Allah ma da kansa ya nassanta mu nemi taimakon juna akan irin wannan misalin irin taimakon da ba wanda ke yinsa sai Allah misali ka ce wani ya baka haihuwa ko kuma ta dalilinsa ka samu mai haihuwa ko kuma ta dalilin wani ka samu arziki kuɗi ko ta dalilin wani ka samu lafiya kana jinya baka da lafiya duka waɗannan nau'in taimako ba wanda ke yinsa sai waye sai Allah subhanahu wa ta'ala amma wani taimakan ni yau din nan na tahi zero ba ni da ko kwandala dan taimaka min da abin da Allah ya hore ma wannan babu laifi ina fata an fahimta wani taimaka min wannan kayan ya min nauyi ba zan iya ɗauka ba ta yani mu ɗora a kan mashin ko mota ko keke ko nafe ko jega ko kaza wannan duka babu laifi wani taimaka da Allah ka zo mu ɗan zauna da babanmu mu tattauna na yi na yi ya fahimce ni yaƙi wani taimaka min da Allah mu je kai wa iyali na nasiha ta ƙi fahimta ta ta ƙi jin magana ta duka waɗannan nau'in taimako da ɗan adam zai iya wa ɗan adam ɗan uwansa wannan babu laifi a nan ne Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ku taimaki ku nemi taimakon junanku alal birri akan abin da ya zama nagarta ne da da'a ga Allah duk abin da ya zama abin alheri ne ka iya neman taimakon dan uwanka musulmi ya taimaka maka sai Allah ya ce wala ta'awanu alal ithmi kar ku nemi taimako akan abin da yake sabo ne wal udwan ko kuma ketare iyakar Allah jama'a kuna fahimta don haka taimako nau'i biyu ne akwai taimakon da ba wanda ke yinsa sai Allah to kar ka neme shi a gurin wani in ka nema neman wannan taimakon a gurin wani kafirci ne domin ka ɗauki nau'in abin da ba wanda ke iya yinsa sai Allah ka cewa ne baka ko ya maka amma sauran taimako wanda ɗan adam na iya wa ɗan adam ɗan uwan shi wannan babu laifi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to shine yake cewa kamar mutum ya ce ya sayyidi wani unsurni za ka ga mutane suna mamaki to ya za a yi musulmi ya dinga cewa ya sayyidi wani taimake ni baka je inda suke wannan shirkar da wannan kafircin ba ne amma idan ka je inda suke yi za ka tabbatar da cewa lallai haka ne kuma ya kai malamai su yi ta faɗa da nasiha da karantarwa domin a daina wannan barnar da wannan shirkar ka je ka same su in sun je ziyara kaburburansu na waliyai da kaburburansu na shehinai ka ji kalmomi na kafirci da suke faɗa ina fata ana fahimtar magana karanta littattafansu ka ji maganganunsu waɗanda suke ba su da ainihin wato ba za su kirgu ba karanta suka ji a cikin littattafansu a cikin maganganunsu a cikin ayyukansu a cikin mu'amalarsu ta yau da gobe kana fahimtar kafirci karara amma idan kana ɗan leke-leke cikin littattafan addinin musulunci na fata ana fahimta saboda haka wannan abin da malamai suka faɗa abu ne wanda yana faruwa a cikinsu kai wallahi a wasu lokuta har waɗanda suke ikirarin su ma ahlus sunna ne mutum idan dai ya zama kawai amsa sunan ahlus sunna yake yi amma baya kutsawa cikin harkar ilimi da addini da guraren darussa na ilimi to lalle ba zai tsinci kansa ba wata rana wallahi sai a tsakiyar shirka kato kan kirin kicin wallahi zai tsinci kanshi amma idan Allah ya taimaka kana yi kana bibiya malamai ne suka ce malam wane me yace yaya ake kaza kai ka zama ko mai tambaya ne idan za ka yi harkar ka ta addini to da izinin Allah za ka ga cewa kafar ka bata zame ka fada cikin irin waɗannan abubuwan ba jama'a kuna ganewa Allah ya ganar da mu au aghifni ko kuma ka ji ya ce ya sayyidi fulan aghifni taimake ni agaje ni tallafe ni kaga har gausi suke da hima aiko min ghafa yaghithu gausan wato wanda yake ba da duk wani irin nau'in taimako da agaji da ɗan adam ke bukata kowanne iri yasa suke saka musu suna gaufi an gane ku a kalma ce da aka ciro ta daga algauf min gafa ya gaifu gausan wato wanda yake taimakon mutane yake ba su duk abin da suke bukata duk abin da suka nema kaga akwai kafirci cikin wannan aurzuqi ko aurzuquni ko kuma kaji mutum ya ce azurtani kai tsaye wani azurtani azurtani ba ni kuɗi fitar da ni daga talauci ina fata an fahimta gashi Allah yana cewa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun a sama gurin Allah arzikin ku yake da kuma abin da aka yi muku alkawari kuma yace fa rabbi sama'i wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiquna amma sai ga mutum yana neman arziki a gurin wani aw ana fi hasbika ko kuma ka ji wani ya ce ni ina cikin wato da'irar ka ko kewayen ka ko kuma taimakon ka ko tsarewar ka ba ana cewa hasbunallahu ba wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu hasbuka hasbuka Allahu hasbuna Allahu Allah ya wadace mu ya ishe mu to sai ka ji mutum ya ce ana fi hasbika wana ni ina cikin wato taimakonka da azurtawarka da wadatarka da isarka abinda kake da ya ishe ni ba sai wani ya taimake ni ba ba sai Allah ya taimake ba kaji mutum yana faɗin wannan ga wani abun wa nahwi hadhihi al-aqwal malam ya ce da sauran makwatankwacin irin waɗannan maganganu wa kullu hadha shirkun sarihun malam rasulan ya ce gab gaba ɗaya waɗannan shirka ne a fili ƙarara wa dalalun da kuma ɓata wanda yake mabayyani yustatabu sahibuhu in aka samu mutum yana irin wannan shirkar to a karan farko za a nemi ya ne ya tuba a ce abin da kake wani kafirci ne ka tuba ka koma ga Allah wa illa idan mutum aka yi mar bayani ya ƙiya fahimta ya ƙiya yarda ya ci gaba kotila malar rasulan ya ce sai a fille mishi waya a kashe shi ya yi ridda jama'a kuna fahimtar magana da kyau duk mutumin da aka ji da bakinsa yana neman madad yana neman wadata arziki haihuwa karar yana cewa su wane su taimake yana kiran wasu malamai ko wasu shehune ko wasu gaufi nasu ko dai wani a makamancin haka to malam rasulun ya ce da farko a neme shi a zauna da shi a masa bayani cewa wannan abin shirka ne kuma a nemi ya tuba idan ya iya tuba a kashe shi wa qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kan al-imam ibn al-qayyim yake cewa wa min anwa'i shirki yana daga cikin nau'ukan shirka talabul hawa'id min al-mauta neman bukatu daga gurin mamata jama'a kuna fahimtar magana mutum ya nemi mamata su za su dinga biya masa bukata kai don Allah da Allah yanzu mamaci ba neman yadda zai yi a gurin Allah yake yi ba yana neman shi ma za a iya samu tsira kuma ka rasa ma wanda za ka nemi tsiran shi ko taimakon shi daga cikin mutane sai ainihin wato mamata jama'a kuna fahimta na da kyau mamata mutumin da ya mutu wanda kai na duniya kafi shi gata in dai ba ya ba Allah ya samu aljanna ba kai kafi shi gata don idan shi ya tafi da kafar hagu to kai fa kana da chance na gyarawa haka ne ko ba haka ba in kuma ya tafi da kafar dama to ya fi ka gata don shi ya samu garanti ya tafi aljanna kai kuma baka san makomar ka ba tukunna ala ayyi halin mamaci babbar bukatar sai samu rahama don haka shi yasa ake so a dinga wa mamata addu'ar neman rahama da gafara a gurin ubangiji to yaya mutumin da yake neman ya zai yi kai kuma kana kokarin neman bukata a gurinsa wal istighatha wal istighathatu bihim da neman taimako da agajin su wat tawajjuhi ilaihim da kuma fuskantar su da bukatu a fuskance su kai tsaye da bukatu wa hadha aslu shirkil alam malam ibn al-qayyim yace wannan ita ce asalin shirkar duniya ina fata an fahimta ka je ka karanta nurul albab na shehu usman bin fodi yace yana daga cikin kafircin da ya zo ya gani a ƙasar hausa na fata an fahimta shine at-tadahhunu bima'il qabri shafa ruwan kabari idan damuna ta sauka za ga wani kabari yayi rami in aka yi ruwa aka ɗauke sai ga ɗan wani ruwa ya kwanta akan kabarin ko to kun kan san a ƙasar nan saboda kafirci har zuwa ake a ɗebi wannan ruwan ana shafawa a jiki don neman albarka shehu usman ya faɗa a cikin nuna albab ka je ka karanta ya ce hadda ɗiban ƙasar kabari ana zuwa ana jikawa ana sha jama'a kuna fahimtar magana da niyyar neman wata falala ko wata rahama ko wata gafara ko waraka daga wata cuta musamman kaburburan shehunai da wasu malamai haka ake yi yanzu ku je sakkwato ku ga yadda ake da kabar da hubbaran shehu shehu usman bin fodi kabarinsa yana sakkwato amma ka je ka ga irin shirkar da ake a gurin wanda ya dace a ce a san yadda za a yi abu ta hannun gwamnati da malamai a je a zauna a ba da shawara a killace kabarin shehu usman bin fodi a daina bari mushirkai suna shiga suna shirka da kabarin kaga mutum ya ɗebi hatsi ya je ya watsa a kan kabarin shehu yana neman wata albarka mutum ya ɗebi dawa tun daga nan gombe ya biya kuɗi a kai shi har sokoto ya nemi kabarin shehu kawai ya je ya watsa dawar da neman wata albarka ko wani abu duk wannan yana daga cikin shirka jama'a kuma ana yin sa a ƙasar nan da sauransu to ya dace a ce mutane su guji shirka karamarta ko babbarta domin wallahi tana nan a cikin mutane ana aikata ta ko jiya a hudu ta na faɗa daga cikin shawarwarin da Ali ibn al-Husaini a cikin littafinsa Zuhud kamar yadda ake jinginawa zuwa gare shi yake faɗa yace wala taghful an tauhidi wa abud ka annaka la ta'ishu ila rawahi wala taghful an tauhidi yace karka gafala ka rafkana ka bar tauhidi wa abud kai ta bautawa Allah ka annaka la ta'ishu ila rawahi kai ka ce ba za ka wayi gari ko ba za ka rayu zuwa faduwar rana ba duk abin da zai bata maka alakar ka da ubangiji ka nisance shi in ji aliyu dan husaini ya ce alaika bi zalfi nafsika an hawaha yace fa innan nafsa adha min silahi yace ina jan hankalinka ka dinga tare zuciyarka daga san zuciya yace domin wallahi rai da kake ganin ta tafi mashi kaifi da tsini yanzu nan za ta kai ka tabaro ka yace liman ya ayyuhal magaruru tahawi lima yughwika fi yawmil bihath yace liman ya ayyuhal magaruru ya kai rudadde gawaye tahawi kake tattaro da tara lima yughwika abinda zai tabar da kai ya hallaka ka fi yawmil bihath a ranar bincike ranar da Allah zai tsiye kowa ya bincike shi wa kake tarawa wannan abin duniya da komai sai an tambaye ka akai wanda hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce kafafun ɗan adam ba za su gushe ba daga bakin kabarin shi har sai an tambaye shi abubuwa guda hudu daga cikin abubuwan nan guda hudu wa ammalihi min ainak tasaba wa fima anfaka annabi yace za a tambaye shi dangane da dukiyar shi ta ina ya samu kuma me yayi da ita shine ce liman ya ayyuhal maghruru tahwi lima yughwika fi yawmil bihath yace satambi ghaira madhkurin farida wa yuqsamu fi dhukuri wa fil inath yace satambi wallahi zaka zo ka wuce ghaira madhkurin duk duniya a daina tunawa da kai wa yuqsamu fi dhukuri dukiyar da ka tara a raba ta ga 'ya'yanka maza wa fil inasi da kuma 'ya'yanka mata haka ne ko ba haka ba su don haka musulmi yana da kyau ya dinga nazartar ya yake rayuwa ya yake mu'amalantar ubangiji ya yake kaza ya yake kaza to wannan shine tsirana da tsiranka Allah ka tsaidatar da mu baki daya da haka yake cewa وهذا أصل شرك, شرك العالم يتي فإن الميت قد قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا yace domin shi mamaci fa duk ayyukansa sun yanke baya mallakawa kansa amfani ko cutuwa ko ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan dan adam ya kunta ya rasu duk ayyukansa sun yanke sai guda uku صدقة جارية ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به صدقة mai gudana ɗana kirki da zai mar addu'a ko kuma wato ainihin wato ɗana kirki da zai masa addu'a ko sadaka mai gudana ko me ko kuma ilimin da zai karantar a dinga amfanuwa da shi ya ce fadlan ammanista gafa bihi ballantana wanda ya nemi taimakon shi ma'ana shi kansa mamacin yana neman me agaji ne yadda zai samu ya gama da Allah lafiya a kiyama ballantana kai da kake kake roƙonsa jama'a kun fahimci magana wa sa'alahu an yashfa'a lahu ila Allah amma hakan yana roƙonsa akan ya ne cece shi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده to wannan kaga yana daga cikin jahilcin ashafi shi waye mai ceto wal mashfu da kuma wanda za a ceta a gobe kiyama a gurin Allah bai jahilci waye mai ceto kuma wa za a ceta ba inda ma'ana bai fahimci wa zai ceto kuma wa za a ceta ba inda ya san wa zai yi ceto wa za a ce ta da ba zai zo gurin mamaci yana neman ceto a gurin Allah ba haka ne ko ba haka ba to shine yace wa hadha kaga wannan min jahalihi bi shafi'i wal mashfu'i indahu ya jahilci mai ceto da wanda za a ceta an gane wa qala sanani rahimahullahu ta'ala fi tazhir al-i'tiqadi al-imam al-amir sanani Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin littafinsa mai tura tatihiril i'tiqadi tsarkake aqida yace mani itaqada fi shajarin aw hajarin duk mutumin da ya kudirce a ransa dangane da wata bishiya ko kuma wani dutse au qabrin ko kuma ya kudirce wani kabari au malakin ko ya kudirce wani mala'ika au jinniyun ko ya kudirce wani aljani au hayyin ko ya kudirce wani mutum mai numfashi rayayye au mayyitin ko ya kudirce wani mamaci annahu yanfa'u au yadurru cewa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan suna cutarwa ko amfanarwa au annahu yuqarribu ila Allah ta'ala ko kuma ɗaya daga cikin waɗannan suna kai mutum gurin Allah su sama masa wani matsayi a gurin Allah jama'a kuna fahimtar magana duk mutumin da ya kudurta haka inji al-imaru al-imamu Amir Sanani au yashfa'u indahu fi hajatin min hawa'ijid dunya ko kuma wannan bishiyar ko wannan aljanin ko wannan dutsen ko wannan mamacin ko wannan rayayyen zai amfanar da shi wani abu a nan duniya bi mujarradi tashaffu'i wa tawassul ila rabbi ta'ala da zarar ko kuma da mujarradin tsantsar a tashaffu idan ya nemi ceto wattawassuli ko dan yayi kama kafa da wannan mutumin ila rabbi ta'ala a gurin Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu qad ashraka ma Allah ghayrahu to wannan mutumin inji al-Amir Sanani yayi shirka ga Allah kun gane duk mutumin da ya yarda ya kudirce cewa wani mutum ko wani aljani ko wani rayayye ko wani matacce ko wata bishiya ko wani dutse yana da wata dama da zai nema wa wannan mutumin wani kusanci a gurin wa a gurin Allah ku ji da kyau to wannan mutumin ya zama mushriki shine wallazina takhadhu min dunihi wanda suka rika koma bayansa suna cewa ne la na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa والذين اتخذوا من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى waɗanda suka riƙa koma bayan Allah suna cewa ba sa bauta musu face don suna nema su sama musu matsayi a gurin wane ne a gurin Allah ta wannan shirka ne kullum shi Allah abin da yake bukata in za ka je gurinsa ka tafi direct ba indirect ba kar ka kama kafar wani kafa ɗaya ce Allah ya ce a kama ita ma kuma ba shirka ba ce yasa Allah ya ce a yi ta shine ka ce wani ta yana addu'a Allah ya bani ka ba jama'a kun fahimci magana wannan ita ce kaɗai hanyar da Allah ya yarda ka nemi addu'a a gurin wani amma banda neman bukata ta addu'a to kaga idan ba haka ba yanzu da Allah zuwa kabari ka je ka gaya wa mutum damuwarka me zai iya maka ba abin da zai iya maka shi ma rayayyen hanya ɗaya ce ita ce kaɗai Allah ya halatta shi ne ka ce wani ta yana addu'a wannan ya halatta amma banda wannan hanyar baka da wata hanya da zaka je gurin wani ko ka rike shi ko ya zamanto maka wani tsani zuwa gurin waye zuwa gurin Allah Allah ya shiryar da mu dan haka yake cewa a ko kuma ya nemi taimako ko agaji da wannan mutumin zuwa gurin Allah subhanahu wata'ala in yi haka to lalle ya aikata ainihin wato shirka yace wa ataqada ma la yahillu i'tiqaduhu kuma ya kudirce abin da bai halatta ya mai ba ya kudirce shi ba kama ataqada al mushrikuna fil awthan daidai yake da irin i'tiqadin da mushrikai suka yi dangane da menene dangane da gumaka su ma ai gumakan da suka rike ba su ce musu alloli ne kai tsaye ba cewa suka yi waɗannan alloli ne da za su karɓo mana ko su kai mana kuka gurin wa gurin Allah ya biya mana bukatu to kaga da kai da su ne bambancin jama'a an fahimci magana ba bambanci da kai da su ba bambanci don haka kada ka kuskura ka yi kama da mushrikai ibadarka da su ta zama iri ɗaya ko kuma ta zama kwatankwacinta wannan shine ƙarshen wannan babi da ya zo a kan mutumin da ya ainihin wato kudirce cewa su wani za su taimake shi ko za su agaje shi ko za su zamanto tsani tsakaninsu da ubangiji subhanahu wata'ala tunda muna da sauran lokaci kai tsaye sai mu shiga annaqidu salis man lam yukaffir al-kafira alladhi tadaha kufruhu fil qur'ani was sunnah mutum ne ya yi kafirci kuma ya kafurta kai kuma sai ka ce ba kafiri ba ne to kai ma ka zama kafiri ai kaulasan ne za a ta raba a satuttukan nan wallahi kawai in ka ji an wurgo sai ka sunkuya kawai ya wuce kare da ki kanka Allah babukan da suke gaban nan ba babuka ne masu zafi wanda baya jin zafinsa kaɗai shine wanda ya rike Allah ya rike tauhidi ya fahimci aƙida shi kaɗai ne wanda ba zai ji zafinsu ba amma wallahi in dai kana ɗan taɓa shirka shirkan nan to wannan babukan za su rankwashi kowa Allah ya kiyaye mutum ne ya aikata kafirci jama'a duk da cewa za mu zo da wasu maganganu da kafin a tabbatarwa da mutum kafirci wannan hanyoyi ake bi idan mutum ka ji kalmar kafirci to ba ka cewa wane ka kafirta kamar yadda aka dinga an cewa su malam abubakar gumi Allah ya ji kansa da rahama yana cikin karatu kawai tuntuban harshe zai sai a ce malam fa ka kafirta ya ce muku to amma da ke su tawazu'u da kankan da kai ya kai inda ya kai sun san su ba su zama kafirai ba ina fata kuna fahimta da haka sai maimaita kalmar shahada sai ce to a ci gaba na ta an fahimta to ba da molanka ake cewa mutum kafiri ba jama'a akwai dawabit akwai abubuwan da sai sun gudana kafin a tabbatarwa da mutum kafirci yasa ɗazu kuka ji malam ya ce mutumin da ya aikata irin waɗannan abun yustatabu ko za a nemi ya ne in har za a neme shi ya tuba yo ashe ba a yadda har yanzu ya fita a musulunci ka cokan ba ko ba haka bane so amma neman sa da za a yi musulun ya tuba saboda ana tunanin wala Allah jahilci yasa ya faɗi wannan abun ko ya aikata wannan abu akwai wanda zai aikata kafirci da meye da jahilci dole a ilmantar da shi wannan abin da ya kafirci ne kafin an taya masa kalmar kafirci akwai wanda zai aikata abin da rashin fahimta yana da ilimin tabbas amma kuma bai fahimci wannan matsalar cewa yinta ko aikata ta ko furta ta kafirci ba ne dole a menene a fahimtar da shi idan aka fahimtar da shi ya fahimta amma ya kememe to anan ne za a dawo masa da kalmar kafirci akwai wanda tsintar kansa kawai yanzu misali tsintar kansa kawai a cikin wani rukuki ba yadda ya iya amma zuciyarsa wa qalbuhu mutma'innun bil iman yanzu misali duka alƙalanmu da suke shari'a ba da qur'ani ba da lauyoyinmu da suke shari'a ba da qur'ani ba yanzu waɗannan sai ka kira su kafirai eh da yawancinsu yanzu idan da za su samu damar yin shari'a ta musulunci za su ƙi ba za su ƙi ba amma sun tsinci kansu a ƙasar da ba a shari'a da me da ƙur'ani sai da wannan penal code ɗin sai da wannan kaza ɗin to sai ya zamanto suna nan da musulunci a ransu amma sun tsinci kansu a wani yanayin da bai yiwuwa su iya canja wannan abu ko ba haka ba ne to yanzu ba za ka kafurta su ba shi yasa malamai suka ce masu yin shari'a ba da littafin Allah ba sun kasu kashi uku akwai waɗanda suna ganin cewa yin shari'a da yin hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar ba yasa za ka ga hatta a ƙur'ani da Allah sai kasafta su kashi uku ya ce wa mallam ya hakun bima anzalallahu fa ula'ika humul kafiruna wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimuna kaga kenan akwai wanda yana hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba amma menene shi kafiri ne to ya aka ya kafirta akwai dawabit akwai wanda bai kai ga kafirci ba shi menene fasiki ne akwai wanda bai kai ga fasikanci ba shi menene azzalumi ne don in ba haka ba ba yadda za a Allah ya kasafta abin guda uku abin da ake so a nuna maka shine kowa da irin matsayin da ya tsinci kansa a ciki don haka sai malamai suka ce wanda duk yake shari'a da ba abin da Allah ya saukar ba sai ya zama yana ganin wannan shari'ar ta mafi ƙur'ani adalci da zama daidai to wannan kafiri ne na fata an fahimci magana da shi da wanda yake ganin daidai take da ƙur'ani na fata an fahimta daidai take da menene da ƙur'ani wannan shi yana ma fifita ta ne akan ƙur'ani wannan kuma yana ganin daidai ne da shari'a da ƙur'ani da shari'a da littafin da ba ƙur'ani ba daidai ne na fata an fahimta waɗannan dukansu kafirai ne amma akwai wanda yana shari'a da ba abin da littafi ya saukar ba ko ƙur'ani ya saukar ba amma yana ji a jikinsa cewa wannan shari'ar da ake ba da ƙur'ani ba kwata-kwata ba zai yiwu ka kwatanta ta da alƙur'ani ba na fata kuna fahimtar magana amma me yasa yake yi ya tsinci kansa a ƙasar haka ake ba yadda ya iya bai yi sahi ya canja abin ba to ba za ka an ce kafirci akan wannan ba na fata ana fahimtar magana saboda haka malamai suka ce ba wannan magana muke tattauna mun kawo ne a babin misali amma duk mutumin da ya zama kafiri kuma ya tabbata shi kafirin ne to wannan wajibi ne akan musulmi ya tabbatar masa da kafircinsa in ya so kuma yanzu ya rage shin kafircin sannan ridda ne ya yi wanda za a tsere masa da haddi ko kuma a'a yanzu idan ka zo kana tattaunawa dangane da matsayin boka ka je ka ji malaman musulunci me suka ce akwai hudubar da muka yi series tana nan akan intanet tana yawo wanda muka yi ta akan al'amura na sihiri da bokanci mun kawo maganganun malamai akan matsayin mai sihiri matsayin boka wanda wasu malamai suka tafi akan kafiri ne kai tsaye kuma za a kashe shi wasu malamai suka tafi akan cewa kafiri ne amma ba za a kashe shi ba sai an nemi ya tuba duk wanda bokan da aka kama a je a sa shi a gaba a nuna masa abin da yake dinnan fa kafirci ne eh lalle ya gane kafirci ne to ka tuba ka daina a ba zan daina ba ina fata kuna fahimta to suka ce a kashe shi so maganganu ne na malamai waɗanda suke dole sai an tsaya an abin nan tare da cewa babi na aƙida ba cika saɓani ba a dama a babi ne na furu'a da sauransu ake samu saɓani amma idan aka zo babi na tauhidi ko aƙida kawai magana kai tsaye ce amma inda maganganun suke tasowa shine ya za a tabbatarwa da mutum kafircin ko kuma a kore masa Allah ya shirye da mu bari mu dan taba kadan sai mu tsaya malam yace sawa'un kana al-kafiru yahudiyan aw nasraniyan shin kafirin nan ba yahude ne ko ba nasari aw majusiyan ko kuma ba maguje ne aw mushrikan ko kuma mushriki ne haka duk wannan fa nau'i ne na kafirci daban-daban akwai kafirin da ba yahude ne ina fata an fahimta akwai kafirin da ba nasari ne akwai kafirin da ba ma guje ne akwai kafirin kuma da mushiriki ne kowanne da nau'in kafircin shi amma dukkansu kafirai ne alkufru millatun wahida amma kowa akwai hanyar da ya bi ya kafirce wayi ya kafirce wa Allah akwai hanyar da ya bi ba yahudi hanyar da ya bi ya kafirce wa Allah daban da hanyar da banasari ya bi amma dukkansu kafirai ne ba ma guje shi ma akwai hanyar da ya bi kafircewa Allah wanda ta bambanta da hanyar da ba Yahuda ya bi ko ba Nasara ya bi amma dukkan su menene kafirai ne to sannan kuma haka mushriki jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku shi yasa da Allah maɗaukakin sarki ya tashi ambatansu sai ya ambace su da sunan kafirci kuma ya ambace su da sunan shirka kafirai daban mushrikai daban amma dukkaninsu abu ɗaya ne jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku akwai mahaɗar da ta haɗa su akwai kuma gadar da ta raba su to duka wannan kana buƙatar bayani akan bambance-bambancen da yanayin yadda al'amuran suke kafin ka bambanta wane shine wane wane shine wane kuma mai hukuncin kowanne a musulunci au mulhidan ko kuma mulhidi mulhid wato ka duba ka ga ba yahude daban ba nasare daban ba maguje daban mushriki daban mulhidi daban amma dukkansu menene kafirai ne gaba daya to kaga waɗannan abubuwan ba da ka jama'a ake warware su ba suna buƙatar dirasa ne ilmiya ta yadda kai buƙatar ka dama shine ka ƙetare wa kowanne karka fada ciki to ka san ta ina kowa ya biyo ya zama kafiri jama'a kuna fahimtar magana sai kai kuma ka kauce waɗannan hanyoyin don kai kar kai ma ka zama ɗaya daga cikinsu wannan shine ne mulhid malam ma komanda yana tambaya su waye mulhidai mulhidai su ne waɗanda suke tauye siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma abubuwan da suka danganci Ubangiji misali mutum ya zo yana cewa Allah baya ji ko baya gani ko kuma a'a azabar da Allah zai wa kafiri ya zalunce shi me dalili ya ce ai da Allah baya son kafirci to da ya hana kafirai yin kafirci to tun da har Allah ya bari aka yi kafirci wanda yana da ikon hanawa to in yi wa kafiri azaba ya zalunce shi kaga wannan mulhidanci ne na fata ana fahimtar magana ko ka ce masa zindikanci duka shi ma yana iya ɗauka zindik da sauran wasu aƙa'id waɗanda suke albatila wanda za mu zo mu bayanansu a can gaba insha Allahu ta'ala wanda za su bambance mana ma'anonin irin waɗannan abubuwa to wannan yana daga cikin ma'anonin mulhidi mutumin da yake tauye haƙoƙin ubangiji da siffofin ubangiji da jingina wa ubangiji wasu abubuwan da ba su halatta ba kuma bai kamata ba kafirci ne a jingina wa Allah irin waɗannan abubuwa ina fata ana ganewa kaga shi ba gunki yake bautawa ba kaga nan anan ba mushriki bane shi tunda baya bautawa menene amma yana da wasu aqaid da ya kudirce waɗanda waɗannan aqidun menene kafirci ne an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu au gairu zalika min asnafil kufur ka gani bala yace ko kuma wani haka daga cikin rassan kafirci ma'ana kafirci yana da rassa da yawa akwai yahudawa akwai mushrikai akwai nasarawa akwai mulhidai akwai majusawa da dai shauransu au shakka fi kufrihim ko kuma mutum ne yake shakka akan kafircin yanzu misali magana da aka zo ana magana akan yan interfaith wanda in ba ku manta ba cikin ramadan din nan an yi ta daga social media ta ɗauki ɗumi ana ta tattaunawa akan interfaith yan wahadatul adiyan wahadatul adiyan to abinda mutane suka kasa fahimta wato ita kalmar interfaith tana da akwai maganganu da yawa da suke da ma'ana mutakaribai ƙaribai wanda suna kama da juna amma suna da bambanci a wasu abubuwa na farko ana kiransu interfaith wanda meye ne ma'anar interfaith eh da hausa eh ku faɗa mana ya kuka shiru da larabci kana kiransu yan wahadatul adiyan masu son daidaita menene addinai to kaga in har da gaske yadda aka fassara wannan kalmar haka suke nufi wato suna so su mai da addinin musulunci da addinin da ba na musulunci ba ɗaya waɗannan musulmai ne ba musulmai ba ne to amma akwai waɗanda suke ɗaukar ma'anar interfaith da cewa tattaunawa tsakanin addinai a gane wanne ne rinjayayye akan ɗan uwan shi na fata ana fahimtar magana wato dialogue ne tattaunawa ne ka faɗa in faɗa har sai duniya ta gane nawa ne gaskiya ko naka amma ta da cewa ni na san menene nawa ne gaskiyar ba ni da ba ni da ba ni da kokonto akan nawa lalle nawa ne gaskiya amma tunda akwai waɗanda ba su fahimci nawa ne gaskiya ba to ni da kai mu zauna ka faɗa in faɗa har sai an me an gane cewa nawa ne gaskiya yanzu wannan zaka kafirta shi kaga ba za ka furta wannan ba jama'a kuna fahimtar magana da ke ku yanzu irin abin da dr zakir naik yake yi dr zakir naik abin da yake yi yanzu aka furta dr zakir naik ba za ka furta shi ba saboda shi zai tsaya ne tsakaninsa da pasto ko kirista ko bayahudi ya ƙure shi a addininsa har sai ya gane addininsa ƙarya ne kaga wannan ai gudunmawa yake barawa a musulunci amma irin waɗanda za ka ga su je coci a yi rawa da su ɗaurin auren arna ya tashi su je har cikin cocin su rungumi fastoci su dinga cewa kowa ya kwantar da hankalinsa ai da musuluncin da kiristiyaniti din duk abu ɗaya ne babu yadda za ka ka musuluntar da waɗannan kuna ga umar aka aikawa fa shugaban kiristoci zamanin umar ya aika mar da wasiƙa cewa ka zo ka cikin coci na don ka girmama ni ka mutunta ni ni ma na yi alfahari cewa shugaban musulmi ya zo har coci na sai umar ya rubuta wasiƙa ya aika wa faston ya ce inna la na kana isakum mu an hana mu shiga cocinku sai ce saboda dalilai guda uku ya ce na farko min suwarin latifi ha saboda hotunan jesus da kuke mannawa a ciki na biyu wattubul da gangunan bibi da kuke kadawa na uku sai ya ce wa da'awata kum li ghairillah da kuma kiran wani Allah da kuke yi jama'a kuna fahimtar maganar da ke ko to amma yanzu sai kaga musulmi bal ma sai kaga malami malami jama'a ya shiga har cikin coci ya rungumi fasto ana tattauna na a bashi dama ma yayi speech yayi bayani to ire-iren waɗannan dole ne a tsaya a tantance a bambance in ba haka ba sai ka zo ka haɗa abin da bai kamata ka haɗa ba ka kuma ware abin da bai kamata ka ware shi ba shi yasa za ka ga kan cewa wasu malamai sun ɗau zafi duk suka tattara masu irin wannan gaba ɗaya suka danna su cikin kafirci wasu kuma sun yi ƙoƙari wajen bambancewa amma ita dai interfaith da ma'anar da suke ɗaukar ta to in dai mutum ya fassara ta da wannan kuma ya ɗauke ta da wannan ma'ana ita zai aiwatar da ita to ana je masa tsoron kafircewa Allah wannan shine gaskiyar magana ya za ka yi da ayoyin qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'tadhiru al-yawm ko da ni shauran gaskayoyi nan burjik wanda ba su ɓoye wa kafirai kafircinsu ba lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi sai yace ni wal mushrikina ya zaka da salakum dinukum waliya din to ire-iren waɗannan dole idan ka tawo kai la'akari da waɗannan ayoyi sai kaga cewa akwai buƙatar musulmi ya tsaya ya fahimci ina addinin sa ya dosa kada zamiyar 'yan zamani ta zamar da kai ka shiga cikin wata da'ira wanda za ka gagara fitowa Allah ya shirya da mu da haka sai ke cewa duk mutumin da أو صحح مذهبهم أو سواء كان الكافر يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا أو ملحدا أو غير ذلك من أصناف الكفر أو شك في كفرهم سيتي أو صحح مذهبهم ko kuma ya inganta mazhabin kafirai ya ce ai abin da suke kai daidai ne da mu da su duk ɗaya ne wallahi duk wanda ya wannan ya zama kafiri ya ce faman fa'ala shay'an min zalika faqad kafara malar rasulan ya ce duk mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ya zama kafiri saboda haka kafirai sai harkar su daban kai ma kai taka ba abin da ya haɗa ka da su addinin ku daban namu daban nasu daban amma mu'amala yau da gobe a hana ba annabi yayi mu'amala da kafirai jama'a ya saya a gurin su ya sayar a gurin su ko ya ma ba su dama su zo masallacin idan su ji wa'azin shi babu irin mu'amala da annabi bai yi ba amma kullum mu'amalar annabi da kafirai mutane su fahimta kullum mu'amalar annabi da kafirai ƙoƙarinsa shine ya jawo su su higo ina addinin musulunci ba wai ƙoƙarinsa ya nuna musu cewa da su da shi duk ɗaya ne ba a'a ba haka abin yake ba to duk mutumin da kaga yana ƙoƙarin ya shiga cikin arna yan daɗi arna jama'a ya nuna musu cewa shi yana tare da su kuma abin da suke kai ɗaya ne da shi da su wala ana shakka akan musulunci shi duk ka je ka bi tarihin mu'amalar manzon Allah da kafirai kaf gaba ɗaya za ka samu akwai wata hikima ta da'awa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya tsakaninsa da suwa da waɗannan kafiran ko da waɗannan yahudawan ko da waɗannan majusawan amma in ba haka ba annabi lakum dinukum ne waliya dini ku je ku yi addinin ku ni ma zan je na yi nawa jama'a a yi hakuri za mu dakata a nan yau ne ranar farko da muka dawo kuma ina da wani mitin yanzu na gaggawa da aka sai a mana hakuri babu amsa tambaya kawai kiran sallah za a yi sallah fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah sa mana addu'a ko wasu ƴan uwa da suka shiga cikin wata matsala na'am wallahi suna kasuwanci da